الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba 23 ga watan muharram hijira tana da 443 wanda ya dace da 1 ga watan tara miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin tufatu alhuka muna cikin babin ainihin kirat ko ya ce walƙaunu ƙaunu amilin in yi talaf fi juz'il kiradi au halar talaf كذاك في ادعائه الخسارة وكونه كرادا أو إجارة وليس للآمن من غير السفر نفقة وترك شرط لا يقر وعندما مات ولا أمين في ولا أمين في وراسه ولا أتوا بالخلف رد إلى صاحبه المال ولا شيء من الربح لمن قد عمل وهو إذا أوصى به مصدق في صحة أو مرض يستوثق وأجر مثل أو كراد مثل لآمل عند فساد الأصل منا مغنى أكن بعد جاري بعد جاري dai mutum ne yake da kuɗi ya ɗauki wannan kuɗin ya ba wanda zai je kasuwanci ya juya kuɗin in an samu riba su raba wannan riban ba shine ainihin kirada ba wal qawlu qawlu amilin kasan mafi yawa abubuwa akwai ainihin mu'amalat wanda asalinsu a shari'a haramun ne amma saboda tsaban bukatuwa na ɗan adam da kuma in ba a yi su ba za a takura wasu sai a ɗan ɗaga kafa yanzu misali ƙarfin ya jirru manfa'a ba haramun ba ne lance wanda zai janyo amfani a haramun ne yanzu idan na ɗauki miliyan ɗaya na baka wata in yayi za ka kama miliyan ɗina ɗaya da dubu hamsin kaga ai mun aikata haramun ko amma idan na ɗauki miliyan ɗaya na baka ka je kai kasuwanci in kai kasuwanci aka ci riba a raba sai a wata ɗayan aka ci riban naira dubu ɗari dama mun yi rabi rabi za mu raba kaga in ka ɗauko miliyan ɗina ɗaya ka kamun ka kamun dubu hamsin me bambancin shi da wancan kaga ai kusan ba bambanci amma wannan an yi shi a matsayin kirada ne ba a ce kardu ba sai a ce ayi kirada saboda me saboda ka amfani ne na amfane ka dan in ba a bude wannan kofan ba mutane za su takura wani yanzu haka an mutu an bar mar miliyan 100 amma bai iya komai ba in ya sa ta a gaba din kafin wani lokaci ya zama fakiri ba kokko wani shi kuma wayayye ne ya iya kasuwa amma ba koko kullu gindin bushiya yake wuni ya alaji ce wallahi abin ya mene rana ko ruwa da kiwa ban zakara ba jari shi ba jari ya iya kasuwa wannan kuma ga jarin ba iyawan ya za a yi a haɗu sai aka buɗe aka ce yanzu abin da za ku zo ku yi abin da ake cewa kirala kai tunda wannan mutumin amintacce ne ka kuɗin kai kuma tunda ka iya kasuwanci ka je ka juya ka gan ka juya aka samu riba sai a kasa biyu ka kai ma ka samu shi ma ya samu kuma kuɗinsa ya tsira yawwa to shine yanzu nan ake rikici wal qawlu qawlu amilin in yuktala fi juz'il qiradi yanzu idan aka zo ana, ana saɓani dama a shari'a duk abin da za ku yi an fi so ku sa shaida a yi rubutu a sa shaida to kuma so da yawa ana yin harkoki ba rubutu ba shaida sai ta ɓaci sannan ake zuwa ko gaban hukuma ko gaban malaman unguwa ko kaza a zo a bayyana to in ba a sa shaidan ba ya za a yi shine ya ce wal qawlu qawlu aminin magana za mu ɗauki maganan shi ne aiki ne in yuktalaf idan an samu sabani fi juz'il kirari cikin juz'in ainihin riban da za a raba kun yi harkan ku na kirada ba wanda ya sani ka dauki wajen miliyan 20 ka bashi ya je ya juya yanzu gashi an kai wajen wata shida an zo batun motocin nan da mi yanzu duk asiyar yanzu akwai yara da zamu aurar da mi mu zo mu yi lissafi an zo an yi lissafi an ci riban miliyan 7 ta aka zo rabo sai alaji ya ce a dama ka san hudu za a kasa ka dau ɗaya in dau uku sha ba alaji ka ji tsoron Allah kai da muka yi akan biyu za a kasa ya ce shi sam hudu aka yi za a kasa kuma ga kuɗin riban ya tare nan gashi nan suka aka buga aka raya abu ya kici ya kicin yawa har abu ya bayyana aka zo gaban kuliya to yanzu kai alkali tunda ba shaida maganan wa za ka ɗauka wal qawlu qawlu amin maganar mai aiki za mu ɗauka cewa kawai yadda ya da'awa kaza za a kasa ɗin nan to dole a daji ka yi haƙuri kai da ba dan shi ba da kuɗin na kayan yana nan ko kowa ka samu ba kuma ga kasancewan kuɗi a hannun shi sai mu ci fi ka gaskiya abin da ya da'awa shi za a tabbata an halatta ko kuma halin hallaka an zo batun rabar riba sai ya ce ayya ai ba batun riba ake ba da ji na ba sun kwace kuɗin da ni ma na sha ya aka yi ya ce ai jarin ma gaba ɗaya babu kai ka ce baka yarda ba shi ya tabbatar kuma ba shaida to yanzu maganan shi mai ainihin aiki za mu ɗauka dama ai mun yi a ka'idan cewa idan kuɗi ya hallaka ba zai biya ba kiranin da za a sa madmun ma bai ba kazaka biddi ayil khasara haka nan inda yayi da awan hasara kai kana lissafin ai yanzu kan wannan miliyan 20 insha Allah in diya da kaza kawai da yadda aka ba ka bubuga lissafi da wanda ake bi bai da me duk da aka hada miliyan 17 ina uku ne ce to ka san shanin kasuwa da ma haka ne wani lokaci a samu wani lokaci ba samu ba kai kuma ka ce baka yadda ba shi ma maganar shi zamu dauka kawai an yi asara kai hakuri kuma ka san shi a ka'ida na kirada idan ka ba wa mutum jari idan an yi asara in ka yi hakuri riban da za a ci a gaba ba za a raba ba siya mai gurbin asara ka ba da miliyan ashirin sai aka ja kai asarar miliyan biyar ta zama sha biyar in kai haƙuri tun da ya hali ne na kasuwa in aka ja aka sake juyawa ba maki a ci wani ɗimbin riban to yanzu ko miliyan nawa aka ci ba za a yi zancen rabo ba siya mai gurbi to amma fa idan rai ya ɓaci can ka fara abuwa ba ni kuɗi na ka ƙwace kuɗinka bayan ka je ka sai min account me ka zo kana cewa to Malam Ibrahim ku nema mun da kuke lokaci ai wannan yaron yanzu ma kuskure aka samu alaji ba dan kuskure ba wane ma da bai kaza aka sa akan kai ka sake kiran shi kuka sasanta to yanzu in ka dauka ka bashi wannan sabon kirala ne yanzu in an ci wani riba ba za mu yi gurbi tunda ai kun wancan harkan an riga an ga ya kai yawa to duk akwai wayannan hukunce hukunce yawa musta'ab wa kaunihi kiranan au ijara haka nan yau kuma ana rikici akan wai kirana ne au ijara ko ijara ne ka san akwai bambanci kamar yadda nan ba mawu yake faɗa akwai bambanci tsakanin ka ɗau kuɗi ka bashi a juya a raba riba shi wannan in ba a ci riba ba ba ko kobo da zaka bashi amma ka zuba mar kaya a shago ya zauna zaka rika sallaman shi duk wata zaka bashi kaza anan ko ba ruwanmu da riba ba ruwanmu da asara ba ruwanmu da an yi ciniki ba a yi ciniki ba kawai lokacin yayi dole ka biya shi to yau gashi mun ga kuna harka shi ma ya ce dukiya alajiwa ne kai ma muna ganin kana kiwa kana wallahi shago na na bude kaza ana yi ana yi wata ran kawai rikici ya kaure yaro yake cewa wata kaza baka bani ba kai kuma kake cewa kai sam ai dama cewa muka yi in an ci riba zan sallame ka kaga in an ci riba kirala idan ko biya ne kaga ijara to kuma kowanne ba shi da shaida akan harkar da aka yi to yanzu zamu dauki maganar shi ne aiki ne kawai aini in ne aiki ya ce kirala ne kaga ba maki an ci dimbin riba ne kake zo ka bashi kadan sai mu ce kirala ne dole ka sallame shi idan kuma yaro ya ce ijara ne mai yiwa ba shi riban bane kake zo ka korar sai mu ce ijara ne dole ka biya shi tunda kowanne bai da shaida anan amma malamai suka ce in ya kawo mushi biyu وليس للآمن في غير السفر نفقة walaisa na bakatun babu ɗawainiya lil amini ga mai aiki fi gairi safar inda ba tafiya yayi akan kuɗin ba in kuɗin ana fatauci ka ɗauka ka je guri mai nisan da dole sai ka ci ka sha har rigar ka za ta iya mutuwa dole ka canza to wannan za ka yi a cikin wannan kuɗin kiralan inda kuɗin yana da yawan da zai iya ɗaukan wannan amma kana gari a zaune ana kasuwancin a cikin garin to ba ka da daman ka taɓa wannan kuɗin duk abin da za ka yi dai ka yi a naka ko kuma ka ara a yi lissafin an zo rabar riba a cire a ainihin rabanka amma a cikin gari ba zai ka cika sha a cikin kuɗin kirada ba wannan shine ka'ida na shari'a kuma wattarku bari na ci da sha da ainihin na baka bayan ka yi tafiya ka ga karatun yana da mafumi in kun lura walaysa lil amiri fi gairi safari na faqatun kaga kenan a fi safari idan ana cikin tafiya yana da daman yayi na baka ko to wattar ku idan aka yi da sharadin barin wannan na bakan ko a tafiya wannan sharadin la yukar sharadi ne wanda ba za a tabbatar ba ya baka miliyan 20 ne yace to amma fa ni sharadi kudi na ba a tabawa in ka yadda duk inda za ka shiga a duniya ka shiga amana kar ka taɓa kokobo in an zo mu yi lissafi a raba karɓi ai sharaɗi ne wanda baya cikin littafin Allah ka ci ka sha ka yi sitiran ka kai famai in ka zo kuma kar ka ce marma kai a tafi a haka inda sharaɗi ne wanda a shari'a babu sharɗin layukar a sa kuma asirin wannan sa'ido din wa inda ma mata yayin da wanda aka ba wa jari ya mutu wala aminin babu wani amintacce fi wurrasi a cikin magadan gida ma duk yan shaburan ne uban shi ne kadai mutumin kirkin da har kai da ka dauki wannan miliyoyin ka bashi yana rasuwa a kama ai ga yaran alajin nan kaza wani ka gani gashin cibiri cibiri wani waye waye me ba wanda zaka yi da kudin ke shiga hannunsa kaga wala aminin fi rasihi Yeah.
babu wani amintacce wanda za a bar wannan dukiyar a cikin magada kaga mafumi in akwai amintacce dole a bari ya ci gaba da juya kuɗin nan har a je a ainihin karfanta kuɗi kuɗi ya zama farin kuɗi a zo a ga lissafi a gariban da aka ci a raba in akwai riba to babu amintacce a magada sannan wala a tawbil khalafi ba su kawo madadin babansu wanda ka yarda da shi ba duk da a magadan babu amintacce za a ce to akwai mataki na biyu in akwai wani wanda zai tsaya amintacce wanda kai mai kuɗi ka yarda da shi za a ɗaura a madadin wanda suka gada ya zo ya ci gaba da harka har a mai da kuɗin nan farin kuɗi a gariban da aka ci a raba to ba a samu wannan ba ma to yanzu ya za a yi ga kuma mutumin ne ya riga ya ji ya siyo kaya ka san da ba a fara harkan bane za mu yi wa mai kuɗi kuɗin shi ko to ya riga ya siyo kaya an fara harka to rudda ila sahibi malu yanzu a miyar wa mai kaya mai ainihin dukiyar nan a tattara dukiyar nan gaba ɗaya a miyar masa Na.
misali ya bashi kuɗi ne ya je ya siyo ainihin doya wajen ƙwarya ɗari ga nan doyan a ƴan doya kuma babu wani amintacce a magadan shi babu wani wanda aka amincewa yana mutuwa ma mai abin ya zo ya tsaya kan doyan nan saboda in ya bari za a yi asara to yanzu kawai a miƙa mar kayan da aka wannan gaba ɗaya na'am kuma wala shay aminar ribi liman karfa liman liman kar amila ba za a ba da riban ko kobo ga wanda ya aiki ba tunda ai bai gama aikin ba wa huwa idza awsa bihi musaddaqu hakanan shi wanda aka ba wa ainihin kirala idan yayi wasiya cewa akwai kiraba na wani a hannuna to za a gaskata shi fi siyatin ko yana cikin lafiya ne aw muradin ko yana rashin lafiya ne ya faɗa yustausaku za a mintu da wannan maganar nashi dole a biya mai kuɗi kuɗin sa ka san akwai masu wasiya in fa na mutu akwai kuɗin wane kirala ne a hannuna to akwai bambanci da bashi duk lokacin da mutumin nan jari ya bayar ake juya kuɗinsa kuma akwai masu bin ka basu suka wanda wata harka ce ta bashi to idan mutumin kafin ya rasu ya ce akwai kuɗin wani miliyan kaza wannan kirala ne to yanzu yana mutuwa kafin a yi batun bashi sai an cire wannan kirala saboda shi bashi ta asa ake yi shi ko kirala kaman ajiya ne farin kuɗinsa ne dole a ɗauki kuɗin shi a bashi na'am hakanan sauran ajiya ajiya da sauransu na'am wa ajiru mislin au qiradu misli li amilin inda fasadil asali to yayin da asalin abin ya baci ba mun faɗi shurud ba yayin da aka rasa wani sharadi aka ce kiralan ya baci kuma an riga an yi aikin to yanzu idan aka zo ya zamu yi miye mafita shine ajiru mislin wasu malamai suka ce za a bashi ladan tamka ka ɗauki kuɗi ka bashi ya je ya yi kasuwanci amma da ka bashi kuɗin akwai wani sharaɗi da aka rasa sai da aka yi kasuwancin aka ci riban aka zo batun rabo sannan muka ji ashe ainihin kiranan ma ɓata ce yi ka ku a shari'a ko an yi abin dole shari'a za ta bi diddigi ta ɓata to yanzu in an ɓata ya za a yi da wannan yaron da ya aikin nan ajiru misilin wasu malamai suka ce za a bashi ladan tamka ne Na'am.
za a ce a matsayin wannan bawan Allah wannan aikin da ya yi kaddara da wani ne ya sa shi wannan aikin nawa ya kamata ya biya shi sai a ɗauko wannan kuɗi a biya shi sai kuma a tattara ainihin sauran kuɗin ka a baka au kiradu misili wasu kuma suka ce a sam ba ladan tamka ba kiradan tamka za a bashi ka san akwai bambanci tsakanin ladan tamka da kiradan tamka shi ladan tamka misali miliyan ɗari ya baka ka je ka siyo motoci a kwatano ka je ka kwaso motoci ashirin da biyar aka zo aka ci riba kowace mota naira dubu ɗari biyar biyar ka ga ai kuɗin da yawa ko to yanzu idan aka ce ajiru misilin fa kawai za a duba a ga a kwatankwaci wannan bawan Allah in aka ba shi kuɗi karka faɗi yawan kuɗin ya je kwatano ya siyo mota guda kaza ya kawo wannan ɗawainiyar nawa ya kamata a bashi rubba ma wani a dubu ɗari biyu ma zai iya yin wannan aikin amma kuma in kiralan tamka ne fa kaga kaddar wannan mutumin a matsayin shi na ɗan kasuwa aka ɗauki miliyan ɗari aka bashi ya yi kasuwanci irin na mota aka ci riba nawa ya kamata a kasa a bashi nawa kaga kiralan tamka kenan to shi ne malamai suka yi kira ba suka ce ajir musulun wasu suka ce kiradu musulun wannan shi za a bayar li aminin da shi mai aiki din inda fasadin asali yayin bacin asalin kirada din wato shi wanda aka bashi aikin da ya yi a yadda